بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba goma ga watan jumadar ula shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul buyo mun kuma yi darasi dari da goma a cikin littafin nan alwaji fi ziki sunna wal kitabil aziz sannan za mu tashi darasi na dari da sha daya inda za mu tashi shafi na dari hudu da arba'in da biyar inda ba ne yake cewa kullu karfin jara manfa'atin fa huwa riban idan ba manta ba muna tuna mana magana sai na amur cewa sai na Umar Allah ya kara masa yarda kasuwa kasuwa yake bi idan ya je kasuwa ya tambaye ka shago me hukuncin Allah a cikin kasuwancin da kake in har baka sani ba to sai ya rufe ma shago sai ka koma tsoro ka koyo kitabul wayo shi zai sa da kasuwa kuma ma tambaya ka amsa sai a bude ma shagon ka saboda haka wannan shi ne saboda wato yadda Allah ya riga ya gaya mana wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci sannan ya haramta riba ko ta wata fuska to za mu tashi inda ma da yake cewa kullu qardin jarra manfa'atin fa huwa riba duk rancen da duk rancen da zai janyo wani amfani ko direct ko indirect misali mutum akwai wanda direct zai faɗi cewa an ka tashi da abin da kuɗin nan na rama dubu goma yanzu dubu goma sha ɗaya za ka ba duk wannan kai tsaye mun sarrafa su kowa ba wani iskali a nan to a sai rika jirwaye ne kamar wanka shi ne faɗa ba amma yana ta nuna mata wata hanyar cewa wallahi ba ai ba laifi bane ka ba mutum musamman in zai dawo ka ga kaza irin wannan maganganun wanda sun kai wanda daɗe to shi ne yake kullu dan kan wani ya zo yake ai inna khiyara kuma hasanu kuma kaza mun biya wannan hadisin a baya ko mafi alkhairin ku shine mafi kyawu wato biyan baki idan mutum ya zo biyan baki ya ƙara to kan mutum mu biya wannan ya zo ya rike ta ba da ciki a ciki ki wannan sharadin biyu kawai za ka kalla an abi boza قال إني قدمت المدينة أبي بوزة يقول نادي المدينة فلقيت عبد الله بن السلام هنا عبد عبد الله بن السلام وندا أسلمت بيهودي يا أتي التوراة littafin annabi Musa alaihi salatu wa salam wanda mun kuma da mun fara littafin a taura da injila wa'azi ne a cikin da abubuwan da shari'a take dauke da shi amma da bura ko zikiri ne tasbihi ne shi ta ka zo kawo turmi yanzu kace mana da bura ce an nan kai muke to waye baka masu yi wa'azin turmi ai suna faɗa ce wannan da bura ce ko suna yi a kauye dan ba su gun yi biyo mutane wannan abun ba amma a kauye zai suke da babu ce wai a saura ko da bura mutum ya shiga gurmi ya ce na neman da bura to waye ce in ma akwai waye ce ka siya Qur'ani ya gaje saboda muhaiminan alaihi duk wani lissafi ya game shi kuma yayi abrogation duk wata doka in dai ba ta yi da Qur'ani ba shine kaida abin da yasa wai kan da sabon Qur'ani ya ta sabon an dan sami wato an shi da abubuwa saboda Allah ya tura annabawan kula da littattafan limattu fi alaihi amma Qur'ani ko cewa inna la nazzalna dhikra wa inna lahu bambanci kenan da sauran littattafai alkutubus samawiyya ko duk sauran littattafan Allah cewa yayi annabawan su kara abun amma qur'ani ko Allah ya ce ni zan kare kiza ba wa dan tabori da zai ce ko iya iya ba da qur'ani babu in ka qur'ani duniya da za a kone su gaba ɗaya yara da yake kara goma sha biyu zuwa ƙasa za su dare shi Allah ko tsohon watanni ba za su yi fata ba za su dawo da shi saboda ne Allah ya ce wa inna lahu lahafizun mu za ku ba shi kula da kanmu to haka ba kuma ganganin annabi shi za ku ba daukar lokaci da kuya ba ta bangala sai a baro saboda wannan dakarun da Allah ya alƙawarin sai ya sa wajen to kaga nan sai ne fa kana in tali ma'iya ila al-manzil kaga yace na hadu da Abdullahi bin Salam fa kala fa uta ake tambaya ga mu in tali ma'iya ila al-manzil zo mu tafi ko tafi tare da ni zuwa gida waye ya faɗa tsakanin Burda Abi Burda da Abdullahi bin Salam shiwa bari da shi guri har Abi Burda kala Abi Burda yace قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام قفاو تعجيب babu shaƙi ko kun san nan larabci zai yi aiki a nan. To saboda haka yake abibun da yake na je Madina sai na haɗu da Abdullahi dan Salam fa kala kai tsaye babu shaƙi kenan. Da ta aka yi wa kala sai da aka ɗan ɗau lokaci. Nan da nan cewa Abdullahi bin Salam ya ce wa abibun da ya ce da shi in tsali kuma iya ilal manzil ilal manzil tafi da ni gida ba a cikin ka fi kada in shari'a fi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan shayar da kai cikin jog kofi wanda annabi ya sha ruwa a cikin kai wa'annan mutanen ai ulaika ashabun nabi wa hizbuhu falawlahum ma kana fil ardi muslimun walawlahum qadat sabilu li ahliha ba dan sabai ba ai kowa da jinin yana ya shiga wani gurin kaji ba kofin da annabi ya ruwa a cikin shi yake wa wannan albishir da shi zo ka je gida in zuba ma ruwa a cikin sa kai ma ka sha kwane mu ne ya fi kowa fai da koyi aikowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga zuba mai kyau da kayi ga kyauta ba da kwamato ba haka da ta abdullahi da mun ji ke faɗa a ibrahim sai ce wa tusalli fi masjidin sallabi sannan kuma za ka yi sallah a masallacin da ya yi sallah. Har su kusan koda baka gane ba za ka yawa ya domin wannan shi sahabi ya ce ka yi sallah a masallacin da ya yi ya ce ban da nasu ma'abu muka tafi tare ba tsakani sauyukan sai ya shayi da ruwa kun san irin farau-farau kunin zaki shi ne a sauyi wato gari ke ɗauka kamar dai mu yanzu a samu gari a haɗa da ruwa a duniya sannan a ɗan sa zuma ko wani abu shi ne sauyi me kenan farau farau kenan ku to sai shayar da ni farau farau wa da amali jamra sannan ya ciyar da ni da biyu wa sallati fi masjidi ne sallah a masallacin nasa فقال لي سيدي بني إنك في أرض الربا ga wa'azi sai ce amma zan ba wa'azi ka sani ka zo ƙasar masu cin riba nan garin mafi yawancin su yahuda ne yake ba dama su kaga faransa ya kace jefa mu a cikin wannan masifa ta intanet asalin faransa su ne suka faɗaɗa harkar wato intanet to ka zo garin da yake da wato ruba fiha fashi kaya shi ne fashi ka zo garin garba ta gama yaduwa ko ina gidan kowa akwai sai wanda Allah ya gani wa inna min abwabi riba to ka sani cewa yana daga kofofin riba anna ahadakum yuqridu al-qarda ila ajalin ɗayan ku ne yake ba da rancen wani abin rance zuwa wani lokaci fa idza balaga in lokacin yayi atahu bihi sai a zo mata abin da ya ranta wa bi tallatin fiha hadiya kana zo mata kwandu da kyautar wani abu na daban a ciki sai yake farce ikin ta tsalla wa ma fiha abdullahi bin salam ya ce kai yayi wannan kwandon da abin da yake cikin sa dan Allah da girman Allah iya wayannan mutanen ko ba a ce ma sahabbai bane ya kamata ka taba su ai ka san ba irin ba mutane bane irin wanda suna gudun mu bai da jaha ce daga 2000 zuwa kasar yaki yaki haram yaki halal amma yanzu yaki haram duk da ake jira gudu wallahi wanda ya kore masa gudu ya samu haka ake yanzu haram din aka biyo a gaba da fa ake wai da yake haram a yanzu bai da yake haram yake a yanzu haram din ake bi ita ma ta kan da dai to yi ne dan za ga duk hanyoyin da suke fito da su yanzu ya gudana sai da sai kawai ba da da maza kowa sai ya yi kuɗi kowa ta karfin ta isa ba a samun biri kowa zai yi kuɗi ba fa wani ka samu rufin asiri da za ka zauna cikin rufin asiri kai da iyalinka ka fi ƙarfin abin da za ka ci ci da ja da lafiya ba na ke yanzu flamboyant life ake so shi ne matsala sai ka yi sabuni da haɓar wani ko kuma sai ka yi ɗanyi shi ne kawai dole a sha wahala ba Allah ya kiyaye to kun ji wannan mun kare akan alƙirar ko ya fita kun ga yadda ake rai bayani ba sai karo inna da yaro kuma a kan kuma ka ba sai ke a rahanu jingina nan ba zan dogon bayani ba dan ne ka zai na ji sati uku ya yana bayani akan a'a wani uku ma akan arhamin da yayi sati biyu ko uku kawai yana bayani akan jingina ta'rifu arhan fi lugha abin da ake nufi da arhan jingina a lugha shine alimti ba tsarewa min kauli imrahana shay'a a larabci za a ce rahana ya jinginar da wani abu idan dama wa tabbata idan ya dawama ko ya tabbata wa minhu kullu nafsin bima kasabat rahina kowanne rai dangane da abin da ya tsoro wurka rahina wato yana rafi ne duk abin da kai yana rafi da kai shi ne kullu nafsin bima kasabat rahina duk abin da kai yana wuyanka shine rai amma ka ga wannan rajinan ai za ga kamar hausawa suna da wani rajina wa fi shari a shari'a ja'alu mali wasiqatin bidayi sanya dukiya wanda za ta ba da amurkin bashin da za a bayar mutum ne ya zo zai ba da yana da rage a gurinka sai ya ga baka gama gamsuwa ba zai ji amma ga jinginan kaza to wata gina ba da wannan kaza din shi zai ba da abun ki sai ka samu karfin gwiwar bai domin da dan bai da kawai wannan jami'i a tsoron ka kike zai biya wa zai biya ba ka sani ba amma zai ce ga jinginar kaza ma to shi ne wasiƙatin bidai wasiƙatin bidai liyar tawfiya minhu in ta'azzara kaji dan ya cika man abin da yake bayarwa idan al'amarin ya ki kira in ta'azzara wa ba'uhu min al-madin idan wato abin ya fi kira dangane da bibiyan baki duk wanda ya karbi bibiyan za ka baya yamma musamman ya za abin da aka bayar mai daraja ne ba expire yake ba ba komai ba ba ka yamma o ka ta bibiyan kuma wannan abin yana ci abin da dole sai ya buƙaci musamman waya a yanzu lafiyayyen waya zuwa ya ba da jinginanta wallahi zai dawo zai dawo ya karɓi dubu goma ya baka waya a injin da dubu talatin da biyar kai ka san ni abin da ake ko ka ji shiru yana nan domin bai ba yadda za a yi ta zama ko da ya koma waya mara ba wata ba android ba hankalin sa zai kwanta ba domin android din yana wata harkoki da ita mutane sai dai dama yana da wata wayar da ba to sai مشروعيته شرعا توسع قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا إذا kun kasance ala safari kuna halin tafiya walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta muku ya jijiyar ba farihanu to ba da jingina maka buga a bakkar ba wai jinginar da nan ma da daga malam bisaniya numfasa cewa rihanun maqbuda sai babu shari'i suna da maganganu akan ta wa taqyidu bi safari fil aya da baibaye cewar da aka yi wato da cewa wa in kuntum ala safarin a cikin aya cewa sai kuna halin tafiya sai malam yake karajar misali ya fitar da hukuncin cewa ana magana da misali a lokacin su mafiya yawanci tafiye tafiye kowa harka ta tafiye tafiye sai yake falafan makoma lahu wannan ayat ba ta nuna cewa sai a halin tafiya za a yi jingina ko kuma za a yi rubutu ba haka take nufi ba lidilalati alhadisi ala mashru'iyyati fil hadari dan wasu sun fahimci cewa hadisin yana nuna sai a halin tafiya kai domin Allah ya ce wa in kuntum ala safari wa in kuntum ala hadarin ba a to sai suka nuna wannan fahimtar ba daidai bane jingina ana yi da halin tafiya bashi ana yin da halin tafiya kuma ana yin sa a halin zaman gida shikenan ba iya tafiya ba ne don karɓe da ayar a lokacin aikin su kenan tafiye tafiye amma hadisi ya fito da cewa har a halin zaman gida za a iya yin jigina kuma za a yi rubutu me yasa ana aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam iskara ne yahudi ta'aman kun ji annabi alaihi salatu wasallam a zaman gida ne ya ce wani abinci gurin wani da yahudi shi ne tambayar da wasu ke ya halatta je sabon gari ka siyo kayan wuta a gurin inyamuri ya halatta ba. Tun da ke wancan bahaushe ko baba ne ya kan mutum inyamuri kai zama kabilan wanda ba musulmi ba. A gurin wanda ba musulmi ba ya halatta. Domin sai rage majalisar sa bai hure sama ya gani. Ku zo da haka annabi yake yi a gurin da ya hure. Sai dai ka sani cewa siya gurin ɗan uwanka musulmi musamman wanda yake da musabaha ya fi siya gurin wanda ba musulmi ba. Yawwa, idan ya fi sauki ya fi mu'amala shi ya biyu, ka siya gurin wanda ka gada ba. Dan wani za ka wai da mu'amala, ko wani za ka ɗan kasuwa ne amma magana ma bai iya ba. Sai in gaya ma magana da za ka yi kwanaki kana jinta. Ba kuma ka ake kasuwanci ba. Sam, ai dai kana neman kuɗi sai ka yi hakuri da mutane ko masu ɗabi'u ne iri iri za su zo ma. Ai shi ne na gaya wasu mata muna wasu yin karatu na ce musu duk masu da ta yi hakuri da gurin aiki ya kamata ta yi hakuri da mijinta. Domin ƙato ne a gurin aikin ku zai rubuta miki kweri ki durƙusa ƙasa ki ba shi hakuri. Ko ba haka ba ne? amma mutum da bai zaba shi da abin da ake faɗa wancan albashin ka ga ni yanzu a wajen na da gidan ni na ba da alfarma alfarma ta ce ta sa za ki fita ko to ai gaba da ke da shi domin ba dan ni ba ba za ki ba kullum ni abin da nake iya wa mata ne cewa kar ki ɗauka rayu ne kun bi da ne na gida dama ya ga dama yake bi ran da ya zo yake ba ɗaya za a ga hankalin ki kuwa da duk wanda ta zaɓi aiki a kan aure ba ta da hankali ina ga yana
irin wasan iyaye da suke ba wa miki miki za ba wannan da ake kawo shi da ko dama ko ya ake shi ne ba ka abin da aka ce ba idan ka je yanzu aka ba ka sharadi za ka auro masu ta ce ba za ka ƙara wata ba in kai yadda ka fahimta da kyau ko misali eh ai misali ne ke so in baka ka fahimta da kyau ko in kai da kai kewa kanka amma an san kira ne ba zai rushe ba ran da abubuwa sun shigo gida ka samu kuɗi ka karya wannan sharadi ka tsaro da domin sharadi ne da ya saba wa na Allah an gama ba zai an gama da Allah ya ruwa zai to wani yi da kuwa kuma yana da saka ka Allah hawa da wani sai Allah ya rufa asiri kin so da haka sai ya ce sai kai kasa kasa da muni ka kasa gani yawa to sai kaga nan to sai ya ce ila ajin zuwa lokaci wa hada hudin abu sai annabi ya bashi dinginan silgarsa wanda yake bawa sai ba shi dinginan sallallahu alaihi wasallam mun ji wannan intifa'ul murtahin bi rahat wanda aka ba wa jingina shin ya halatta ya amfani da abin jinginar sai ka ba waya kawai ka tashi ka fara kira da ita tambayar kenan a magana kenan wala ya juzu lil murtahini al intiba'u jara baya halatta ga wanda aka ba jingina kuma ya zo kawai ya rika ya rika ya rika ya dauka kayan jingina ya ci gaba da amfani lima ta baka bil kalbi kamar yadda ya gabata akan ranti kullu kalbin jarra naf'an fa huwa riban kulli domin yanzu kai amfanuwa kake je kuma ce duk rantar da zai kawo wani amfani ya zama riba amfanuwar da kake da wayar riba ce domin inda haya zai baka wayar ai kuɗi za ka bari ko ba ka bari kullu kalbin jarra naf'an fa huwa riban za mu zo gurin shi dai ba sauri kake ba za mu zo gurin yanzu nan saboda haka dabba kaga in ka fara tunani ba ya tsaya ga hango wani abu in ka bata haka za ta mutu ko yawwa to shi ne zai faɗa yin sai ce ka an yi yin hu arzar tabi kamar ya baki aran gona ya baki jinginar gona bai jira uha shi kuma ya sai duka a ta ya kabiyo a sai ya biya shi a inda haya gonan da kake ba biya kuɗi kuɗi za ka biya ba kullu qalbin yalla ya fa'al fa huwa liban shi ba irin wannan hadisin ko mula ne za ku ga malamai a da manyan malaman wani lokacin ana tattauna wani matsala kawai kira wannan gurin za su jama sai da za ka yi da kullu karfin jarra na fa fa huwa liman a matsayin ka'ida auja ko gida bai kuna ha hata ya kabe ko kawai ka kama gidan nan kai zaman ka a sai an biya sai an biya gaba ki eh illa an yakuna ranu markuban aw mahluban ga gurinka sai dai idan wannan abin jingirar abin hawa ne ko abin da za a tafi nono ne kamar dabba bai juju da hanyar kawai marko ba ya halatta ya hau abin hawa amma wa ya alubal ma'luba ya shayar da ya tafi nonon abin da take da nono dabba idan an faɗa alaihi idan za ka ciyar da ita idan za ka ciyar da dabbar doki yanzu ka ba ki abinci ka hau shi kenan ko da ki yi ka sa mai eh amma akwai jirgi zai zo nan gaba in ka je yanzu kai sakaci ba aka dauki shi ne matsalar ko inji ya buga misali kuma kai kudin da karanta a karanta gurin ka aka dubu hamsin ne injin da dubu ɗari da tamanin misali ko ɗari biyu da to ka an taro matsin da baka da yan wasa kuma to ballan jana ko da ka bace ba abin da zai ba in ke kana zafi sai dai kawai a ce za ka iya sakewa ko sai a taga shi ke nan in da rigima take shi ne abu mai rai shi ne rigima amma mara rai waye saka to shi sa riski ne ka ɗau abu abin da yake mara rai ke amfani ne riski ne ake عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الظهر يركب بنفقته abin da yake abin hawa za a iya hawa idan za ka ciyar da shi idan ka na marhuna idan abin da gida ne wala ba dari sannan nonon hanta in shi rabu shi ma za a sha bi na fakaki idan za ka ciyar da dabba idan ka na marhuna idan jingina haka ba ka wa'alar nabi ya kahu wa ya shi rabu na faka amma fa duk wanda zai hau yan wato zai hau abin hawan ko zai sha nonon dabba to shi sai ya ce su ko kaga wannan yana da fa'ida Za ka iya fara, akwai wannan jarin da ta sai ba za ka ku wannan. Sai dai ko kuma ka ce jure jaradi kullum za ka kawo abincin ta. Kullum sai za ka kawo, ko kuma kullum zan je wata in kai za ka je ka ce to kullum abincin nawa zan je wata kullum a rubuta la bara wa la bara eh al hawala sabatta biyata eh haka wala na wa da Allah ya bada rahama da kara wallahi ya yi wala to da tawar ba ka da jira to al hawala sabatta biyata ke shi ne wato biyar da wani ana bin ka wani kai kuma kana bin wani wani nan da kake yi ko yana da hali ya ke baka da wani ya zo zai kace to malam Muhammad Nabi na ni ina bin malam Nabi zai ce to karku gurin malam Nabi tabbatar da yadda ke tarihuha alhawala ko alhiwala bi ana fada ibadi da ya ma gawo wa kan tuktaru amma da alhiwala yi kasra yi ana yi mata kasara mustaqatun min at-tahwil ka gani an samu kalmar ne daga at-tahwil walan tajid li sunnatillahi tahwila tahwil tadawa aw min al-uquli duk ma'ana ta daya taqulu hala an al-ahd an gane ko idan ta kala anu haula fa ne mutum ya canza shi za a ke cewa ai wato kai mata ihala ihala kai rifaru sun ta kenan zuwa kaza shine shine ihala a larabci idan ta kala anu haula wa hiya inda al-fuqaha na kullu dainin min dimmati ila dimma shine ma'anar wannan a wajen malamin fiqh shine wato dauke wata ka'ida da alkawari daga wani zuwa wani daga alkawari kan wani ko wani ma kan wani shine hal an ahadi idan ta kala an wa haula ka dauke alkawari daga kan wani ko ma kan wani ko jinga faman kana alaihi dainin duk wanda akwai bashi a kansa wala huwa inda aka shi kuma yana bin wani fa hala da'ilahu sai ya tura wanda yake bin sa bashi alaman lahu ilmu zuwa ga wanda shi ma yake bi wajaba ala da'il wajibi ne ga mai bin bashin nan at-tahawul shi kuma ya juyar ta din idan kana muhalu alayhi maliya idan wanda ake bi bashin nan wanda aka yi rifarin zuwa gare shi mai kuɗi ne da sharadi ba zai yi yanzu ina bin ka bashi kana ji na baki ni kuma ina bin wani baki wanda zan juyar da kai zuwa gare shi zan to mai kuɗi ne in tana gare ka sai ka ce baka yadda ba wanda za a juyar da kai zuwa gare shi sai mai kuɗi wanda yana da hali tsawon zalunci ne ya kiriyar ka da shi ake amma wanda shi ma ta kansa yake za ka je kai ka ce a ni bai yadda da ihala zuwa ga wani ba ka ga mutum wahalar shekara ɗaya da rabi ni zai yi na shekara uku ba zai yi ba kun gane bambancin ko sharadi shi ne wanda za a tura ka zuwa gurin da ya zo yana da hali wataƙila ni in ba zai ba da ba kai yana jin nauyin ka zai iya ba ka shi ne abin da ake nema. Garanto? A garanto na yi wata rigima ce da shi garanto ba shi wanda ya tsaya wa mutum kenan. Tsaya ba da ya cewa in wani bai kaza ba shi zai biya. Shi ne garanto ai. Da bambanci. Wannan baki kai ɗaya zuwa ya karɓi kayanka. ko ya kawo dinki ya ƙi biyan kuɗin kuma mai kuɗi ne za a ga yana ta harkoki ka sa akwai irin wannan suna annabi ya ce matsin da gani ya zo sun da za mu ji nan gaba yana da hali amma ba zai biya ka ba saboda ƙarfi kawai zai iya zuwa ma a gurin saboda garga ya ce wani abu in mai nama ya zo ya ce dubu goma kana bin sa dubu biyar kai ya hana ka dubu biyar kanka akwai irin su ko babu irin za ke magana ko a gaban ka yi wani abu ne tsada amma kai ba zai baka ba kuma kuɗin nan ya san cewa ga yadda aka yi wataƙila ba wato kaya ka siyar ma ba aikin karfi kai ba kaya ka siyar ma uwar kuɗin ka fitar da ka ta ba ya kuma sani to sai yake kaga anan sai yake ma a da kawai da Allah alaihi wasallam ma illi gari da sunna jan rai jan rai shine matsayi zan raina mai mawadaci zalunci in biyan bayi fa idza utbiya ahadukum ala madiyin idan aka biyar da shi ne utbiya ay wahila fa idza wahila ahadukum idan aka tura ɗayan ɗaya daga cikin ku ala madiyin zuwa ga mai kuɗi bal yatba rabi mutum ne biyar da kai daga wajen kawai ne sai wallahi ban yadda ba wallahi ni a gurin ka da zan kuɗi na kaza kaza kaza ya halitta a musulunci a yi ihala kun ji wannan aiko mun gama da ita na a da ba ke da bi kudin ke yana da yin ke biya ga aika gona abu ne daban duk da cewa jara'a ban ka kai wannan na biyun kara alƙali da shi zai jara'a da kai da shi zai kawai yin jinayin ne za a tabbatar da gurin wanda ya bashi wani shi ne kawai kuma akwai ka'ida ko shi ne kawai shi za a wani lokacin su za a gaba gaba ta yadda suke in za a iya hana ma sai a zo ga kan gashi gashi cewa to kuɗin da nake bin kanawa na a yi rubutu kowa ya sa to wannan ya fita da zarar yaki ka kai ƙara to jiki za ku shara domin ga iyaki da nan ta isa ba a buƙatar na hukun ma na farkon ba a buƙatar sa an fahimta ku yawa alwadi'a kun ji baka ta gaba ajiya shi kuma ajiya maganin wata rana تعريفها الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه abin da ake nufi da alwadi'a shine an samo shi ne daga wada'a sai a ya ajiye wani abu bi ma'ana da rakawu da ma'anar cewa ya bai ai za ga mutum ya ajiye abu ya wata biyu uku bi ma kula da ba wani lokacin ma sai ya ce manta da ya ajiye shi ne da rakawu kan wasu miya shehun nabi ya da'uhu ya da'uhu lil insan inda zai inda zai bi ana kiran a shehun labi ya da'u da insan abin da mutum yake bari yake ajiye shi inda gairi a wajen wani sa li yahfazu lahu bil wadi'a dan ya kula masa shi sai aje ajiya amma ita wannan wani ta kai wasiwa da Allah ajiye mu za ku ji ka'idar ajiya ne ya annahu yatruku inda al-muda domin yana barin da gurin mai ajiya shine al-muda a gurin da zaka wani da Allah ajiye mu حكمها حكم الجاهلية وإذا استودع الرجل أخاه شيئا استحب له قبوله إذا aka nemi mutum ya ajiye mutum ya nemi ɗan uwansa da ya ajiye mar wani abu ustuhibba lahu qabulu an so kai da aka ba ajiyar an so ku ji ba wajibi ba mustahabbi ne ka karba in ka ga dawa ka ce ni ba na ajiya ajiya ba dole ba ne mustahabi in kai kana da lada yusabu ala biyayya wala yu'aqabu ala tarkiha to da haka mutum yanzu da Allah ya mu na gaskiya ba zan iya ba wata ida da yana da rauni to in ya kai ya ka shi kenan in ka aika ga biyar biyar awwa da ka ka ajiya zai ce ba ba shi abin da ya janyo ya tara ba su da yawa akan jiki kana kawo wani ya ba shi in ka yadda to muka yi da wani je kada abin to shi ɗabi'a sai yana da wani ba zai zo ya nemi taimako ya ki taimaka ba ban dai da ko da kudin ajiya zai bai abin da ya dai mai da aka yi rin wani yi zai yi ga wannan ba wannan da ya rasu kwanaki ma ya wanzu a zai so ba da mai zuwa karatun mu na laya wancan a nan yin ndc ai ɗabi'a ta kenan bawan Allah kanin alhaji bashir gobani alhaji abba shi abba to ba ka zo ai da biya ta ruwa to kana da bibiyar labaran wallahi suna tafiya da riga da zan wani zai zo ya rufe ya biya ta mun kaza haka shi da biya ta dai wannan da ai ga yan da zai wa zo karanta mun kaza wani ya zo neman taimako Allah ya bai haka shi da biya ta dai kuma Allah ya yi wani ta goma shi kun san gab da zai rasu zai samu wani kuɗi da yawa duk wanda yake bi ba shi zai da ya biya shi wallahi duk wanda yake bi ba shi sai da ya biya shi to akwai irin wani kaga yan layin zuwa zuwa yin irin awon ke ba a rasa to sai yake to sai gaya ba uku yi ba da hukumu in alima min nafsihi al-qudra ala in ya san cewa yana da ikon da zai kara kaya kun ji ko shi ne ba mu sahabi ba in yana da iko in bai da iko ko bai mafhumul mughalafa haramun ne ba ya karba cutuwa zai yi ya anna hadha min babi ta'awuni ala al-birri wa taqwa don wannan yana cikin babin taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah wa yajibu ala al-muda'i raddul wadi'a wajibi ne ga wanda aka ba ajiya ya dada abin da aka ba shi ajiyar nan mata kuli barbinu duk lokacin da aka nema ita fa ajiya yi za kwanaki na tambaye ku kuɗin da ake kaiwa banki nan sai ka ba su ko ajiya kake kaiwa na yi muku wannan tambayar ai idan rance ne duk kuɗin da kullum ƙarfin jarra da fara fahuwa riba kun ga yanzu abin yana fito muku a fili ko duk abin da aka ƙara ma ɗan rance ka ba su domin wato da abin da ya kara ba ya zama riba idan kuma ajiya ne to abin da ake nufi ko kuɗin da kake ji za a baka haka take yi ba ka ake yi ba yuzi to zai da haka kaga shi ne illar kuma alhali ajiya ba rage ba da yadda na zo haka za ka bani ka'idar ajiya ba a saba aka kai zuwa a saba da dawo amma babu da in asabar ba ta zo in ladi ba ta zo to asabar ta dawo to wannan ya zama riba in ka ji mata sun ce mata sun ce in ladi ba ta zo ba wai kuɗin barka ne ta kai da ta kai ɗari biyar ta san ɗari biyar to idan ta haihu ka kika ka ɗari hudu sai ta dawo miki da kuɗi kin in asabar ba ta in ladi ba ta zo asabar ta dawo nan kin ne ɗari in dai ba za ki ba ta ɗari bakwai ba ko dubu ɗaya to ba ta ɗari biyar ɗin ta ba shi ne wai saboda su biki suke yi kaga yi wata rigima shi za da suka ce wani zumunci muka ja in zumunci ne ba neman alama ki ce wai kuma sai an ƙara ba shi ai abin da ake so zumunci ma ya fito ka yi wa wanda bai da hali sannan wanda bai zo ba shi ne zumunci bikin suke yi wanda za a tsaya iya bikin ma ya shi kenan kin yi an mutu amma wajen an ƙara har da wata ayat alazi an kara muka ce ba ita a qur'ani wallahi alazi an kara hausa ce lalla to saboda haka kaga wannan kenan li anna hadha min babi to kaga mun biya mako mata ili da li kauli da ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amana ila ahliha kai qur'ani Allah yana umartar ku da ku dawo da amana zuwa ga ma'abotanta in ya baka ajiya kaga iyayen mu za ta ce muku amma da mutum ce wallahi iyayen mu duk wanda mahaifin su suka haura shekara sun saurayi ya san dabi'a su ba su da karatu mai yawa amma ka je ka ji duk wanda yake mahaifinsa da zai binciki dabi'a su wani amana za ka ba su da wasa ko na titin kwabo amma amana da ya ta rawa ba kuwa a cikin ɗan zamani ko ba ka wani yawa karka jin abubuwan da suke yi wato yadda ka san tabi'ai mu bayan iyayen mu da kakannin mu ko tabi'ai tabi'u tabi'i ne Allah zai ka kwatanta da mu yanzu tabi da Allah ya kiyaye to sai yace wa qawli ta'ala fa in amina ba'dukum ba'dan in zakin ku ya abuce da taki wali adil ladhi tumila amanatu to ibada amanan nan wato ya bada amana ga wanda ya bashi amanan nan wale take Allah rabba da ne kiyayi ubangijin sa ya kiyayi Allah ubangijin sa ka duba kaga sai da ba sai wale take wale take rabba sai aka fito da sunan karara ga sunan ga damirin sa ya kiyayi Allah ubangijin sa aka ƙara mai mai ba ولقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك كذا أمانة جوان دي واقع قائدة كده هو دي واقع أمانة دي واقع ضمانها لا مدي كوبيا ولا ضمان على المولي إلا بالتفريق ba yadda za yi wanda aka ba ajiya a ce sai ya biya sai dai sakaci duk wanda ka ba ajiya kaya to ai ka mutu ne saboda kun ba ta kaci ya ba zai biya ba sai aka ɗauki mutum da aka hauro mar cikin gida da aka yi tagar ma shi ma da an kwace maka aka haka da naka to ba fa zuwa ka ce wai Allah ya kiyaye gaba amma yau za ka biya ni ba wannan magana ko bayan an gama daji ko ko gobara an gama kuma kuma daga baya ka tunanin a biya ka gaskiya ba ka san shari'a ba kai haka eh an amru bin sa'id ana bi ya alladhi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man udiya wa di hadal fala zaman alai kaji duk wanda aka ba shi ajiya to ba ba zai biya ba ba da zan zai tabbata amma da sharadi ba ta hanyar sakaci ba wa adu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la zamana ala mu'tamani annabi yace babu biya biyan kaya ga wanda aka amincewa wani anas bin malikin anna umar bin al-qadabi damara hu wadi'atan an san malik Allah ya kara masa yadda yace sai na umar ya ba shi ajiya sura kadmin bayni mali sai aka tafi a cikin dukaji a cikin dukiyarsa ba zai yi yanzu ka zo gaba ɗaya ka ce an fa ga dukiya komai har da irin naka aka ce ba ɗau kowanne ba zinawa da na ba da ajiya haka shi ba zai karɓi wannan ba kamar wannan taɓa gaya muku a famu zanta shekara biyu kenan wannan wajen tasko yan sassan nan wallahi na gani ya zo wai ya zo sa ne da rakumi ya gaba ya zo da su wai an kwaci wai a waje gari a cikin gari kuma an kwaci da su kwace na su ga wani kan gudu da shi haba malam shi wanda ya kawo shi na takaice ce wallahi malam komai yi nake ba ya gaba abubuwa da shi haba da rana a cikin kano ai ko ihu kai wai an kwace ya kuma sai ya ce ya nuna kangon wai ba zai gane kangon bai da Allah wannan hankali zai karɓi wannan hankali ba zai karɓa ba kuma ana yi gobe sallah wallahi da raƙumi ne ka yi ɗaji jarumi ne ma wai an ba ku sannan ko ai yanzu a wannan mara yanzu ko duka aka yi wa ya bincika don wani yare ne zo ya je za a kai masa duka kuma haɗa baki suke yi ku zazzane ni tukunna aka zane shi kuma daga baya ta tashi cewa su suka ce da yi haɗa baki aka yi cewa za a dake idan kar a gane cewa kawai yan bari jiki a kuma ga kirki bai ci wani ba to irin wannan ne a wala wannan a cikin wannan al'umma ba muke rayuwa haka muke Allah ya to kaji to dai ce an ana zirin doka ba tsarin bai haƙi yau da manu annahu kana fara da biya kaji ko Imam Bayhaqi ya ce zai iya yi wa shi da tsammanin ne ya yi sakaci da kayan. Kira da Imam Bayhaqi ya ce ya je. Fa zammana ha in yawo bi tafri. Yace yace biya ji saboda sakacin ne. Shi ne kawai. Ka'ida din kai sakaci din waka biya. Annabi ya ce wala a biya wa sai ma Imam Bayhaqi malamai malamai ne. Ka san da me ya bayan saboda sai na Umar wato yana ai hukunci da emotion din sa amma fa nan tira zuwa sai ta. to sai ya hararo cewa annabi sai da Umar ba zai san hadisin annabi ya ce kar a biya ba kuma yace a biya amma ban da sakaci ba a biya to tun da sai da Umar yace a biya to sakaci yayi haka ake yi ba fassara ta more ba malam haka ake mun da kyakkyawan da to duk abin da ya zo haka fassarori suke zuwa gurin magabata tun da ka biya sai a biya to wallahi sakaci a kai kaga ba ta more ba ta moriyanci a kai ba ko al'ariya mun gama da ajiya saura aro aro fa sai ka ba mutum aron jirgin gare da rufi aka ɗauki wani ba Allah ya gaya min jiya muna zaune da jiya wani ba a Amerika ne wani ba Allah sai ke ce mun da yake suna da doka za ku hana zuwa ɗauro da abin hawa kai shi gurin ajiya in ka ajiye ba nan wasu je su kulle shi a yi ma tare da remi sai nake ce ma na dai abu ne mai kyau duk ni zan gurin gwara ka naira wasu ce kuma ko da karfe takwas zuwa shida za ka yi da ta hankali ka zai fi kwanciya kai ba kawai ganda ce irin ta amma ka je ka bayar ana hankalin ka kwance sai ce mun wala malam wata na aro makin din makoci na mata ta babban malamin ne a garin nan irin amma ba mu ke hure ba irin malamin tsoro ne amma ya karatu sosai sai ce mun ya aro makin din makocin da ya kama matarsa yace suna wucewa kawai ba wai yace dauke ni inda yi yace wallahi ba shiri ka san ko gida ban koma ba yace shi kuma yana ta jira da ran aiki zai fita makotin na yace nan zai da yace wa ba kawai ne yace 2018 ne ko 19 babu tari da wani abu ne lokacin yace yana zuwa na ji ka samu aboki na ya samu mun saka ya dan kuna da kyau aka ce dubu 85 yace dubu 50 ce da ni lokacin na baya abokin na yake ba komai zai biya ina biya a hankali yake da na zo ya dade yana da raraka yake haka na ta ga abin da ya faru yake wallahi lallahi ka ji ka ji yake to yanzu dan Allah ka bari zan biya rabuwa yake sannan shi sun cika to kaga aro shi kuma aro yana da sandali yawwa shi za wallahi gwara kawo a daidai sauke yau mu sauki Allah za ka ji yana dalili da abinsa lafiya lau kai kwarin kaddara ta ba zuwa kankarar da ka ara Allah ya to sai ce tarihuwa a raba alfuka ha'u malaman fikihu sun yi ta'arifi akan aro na cewa shine bi anna ibahatu ibahatul mali manafi amrihi bi ghairi shine wanda ya mallaka abu ya halatta amfanuwar abun zuwa ga wani sabila aiwazi ba tare da canji ba ba canza ba zai ba kawai amfana na wani gudan tsada na to bari mu ji hukumu hawa yau mustahabba aro ma mutaki ne ba dole bane in ka je gurin mutum ya da kara a wurin karo kai ta tura ba a jan da kauli ya ala wa da'awa to ala birri wa taqwa cewa wato ku rika taimake ke ne akan nagarta da tsoron Allah wa li kauli wallahu bi awli al-abdi ko idan da kai yake Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al-abdu bi awli akhi mutukar bawa ne yana cikin taimakawa dan uwansa wa kad lamma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zargi alladina hum an salatihim sahun ya alladina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf Allah ya zargi waɗanda suke rakkan rakkanwa ga barin sallar rakkana ga barin sallar shine cikin da lokacin da ake bukata alladina hum yura'un shine masu yin sallar dan mutane na ba ku misali ran a karatun mu na zira wani ya anan ma na faɗa yana sallar sai ji motsi a baya shi kare ne ba sai gyara sallar sai da yake dare biyu yana ta jira ga an zo kusa da shi sai ga akuya ce ta shigo ta baya ta shakira ta ga Allah ne mai rabu da ba wannan tadi ba da yawa ce ba za ka yi abu dan Allah ba shi sa ba abin da ake kira yin abu dan Allah da ya gode tuka ya zama iya a gurin ka shi ne yi dan Allah dan za ku wai wai zai zo yi wai shi kawai tsabar wai dan ne ne ba za ma a ji ba ita ma ya ce haka ibnu rajab ya faɗa saboda kana nuna mutane wuri ka ko ba dan tsini kuma ƙarya ne to kai ko me za ka yi ko kai dan Allah kawai kun fahimta da yau yawa koyewar ka ba ita take nuna sai Allah kake yi ba bayyana wa ka zuciyarka kawai shi da aikin riya aikin zuciya ne ba na fili bane wani ba zai kalle kai ce yanzu kaza ba a'a kai da Allah kai dai kawai kai dan Allah ne ibn rajab wato jami'ul ulum da ne kan kowa addini tsarsa shi sa shi ibn rajab dalibai ibn kai idan ka littattafan da duk wanda ka gani gaskiya wa'azi da shi ne ibn rajab wallahi wa'azin gaske ta ji sai ba wa'azi wa yamna'una al-ma'un kuma suke hada kayan aro وعن عبد الله قال كنا نعد المعول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mun kasance muna lissafa al-ma'ul kayan Allah zamanin Annabi alaihi salatu wasalam shine a wato hada awar dabi da aran guga a bada aran guga a bada da mata suke yanzu a bada aran jiki aro ne a shiga mako da aro kuka ko jiki da waki ko ai ba ma maki maki kaga an san dunkule guda kaza ne amma jikiri kwantiti ba da san kwantiti ko a bada arin gigiri um tokali nawa kawai a taimaka mu wani kidin da tukunya wajibu rajiha wajibi ne a daure ki da tsara inna la ya'murkum an tu'addu labarin kun ga yadda ake sarrafa ayoyi ku ta shiga can ta shiga nan Allah yana umarta ku da ku dawo da amana ila aliya zuwa ga magodan da gabanuwa za a biya kayan aroji ban ka'ara to bara mu والمتعب مؤتمن wanda ka ba a ran abun da shi ma a ne to ka gani ka kiyaye ka zama za ka ba abu in yana da ɗabi'ar cin ya kaya karka bai domin muta'abbi in ya rubuta domin an gaya ma baya biya la gaba da rai illa bi tafri wanda karawa kaya ba zai biya ba sai dai yi sakaci ya ruma shi kan ke da wallahi a sauki sai ka wanda ka ce dai dai ina ya ajiye amini kan zo tsaba sakaci da yake gaskiya amini kan nan hamsin din da zai biya yake kyashi to wallahi da biya kudin mota da ta dauke ma yanzu baka biya ba nawa ne amma da ya je kai shi gurin ajiya yayi komai aka dauke ba zancen biya wataƙila kawai dai a bincika su wannan security zone za a bincika ko shine ka'ida أو أن يبتدأ عليه المعير الضمانة to ko kuma idan ya lokaci zan arama amma in ya bata zaka biya ni ya halatta kai sai in ya bata zaka biya ni to da sharadi ga shi du je ka an safwan bin ya'la an abihi kana kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila atakka rusuli kun ji bara ku da ka'ida idan yan aiki na suka zo ma ba a cikin 30 dir'an ka ba su tilke guda 30 wa 30 ba'ira sannan ka ba su rakuma guda 30 kala sai ce fa kun ya rasulillahi sai na ce ya ma'aikin Allah ji safwan bin ya'la a ariyatun mazmuna au ariyatun mu'adatun aro ne wanda yi mata za a biya ko ko aro ne da za a dawo min da shi kare ne ce wani mu'addatu ne ce za a dawo ba da kayan kai da suke ba da tabbata kun ji magana ya halatta kare al'amiru sana'ani fi subulin salam imamu sana'ani ya wada cikin shirin bulugul maram subulin salam al-mazmuna ai allati tuzmanu in talibat bil qima shine abin da in ya bata abin da za a biya idan ya ɓarta ta hanyar kiba kaza naira kaza ne saboda haka a biya ne wal mu'addatu allati tajibu ta'diyatuha ma baqai ainiha abinda za a dawo da shi ko shine abin da ya zama wajibi a dawo da shi idan yana fa in jali ba lam tuqman bi kiba kun ji shine mu'addatu bayyin saboda haka za a kula da shi yace in ya bata ba za a ga ba za a biya ta hanyar kiba قال والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن معالية إلا بتضمين wannan hadisi yana kafa hujja kan cewa wato ba a biyan kayan aro sai idan an zaki rashi na cewa za a biya wata kaddama annahu aw dawul aqwal ya gabata cewa shine mafi fitowar da shi kun ga yanzu wato wayan mana da kai wato shi karatu da iya ne kaga ana ƙara wayan mana da kai akan abubuwan da muke mu'amala da su da gobe mutum ba zai zo kawai kabe kada daɗin baki ba so ake yanzu duk gabar da aka biya ta zama wani sharadi a kwakwalwar ka kai kawai kai kana da jirgin ka san ba da ka kake yi ba idan mutum ya ruwan ka ga dama ka baki aron ka ga dama ka hana duk irin daɗin bakin da zai yi ce ba ka da kirki da zage ka san ba ka saba wa Allah ba shi kenan kun bayyana yawwa ta ce zuwa za mu shiga allukuta zai magana kan tuntuwa ita ma za mu je tuntuwa yake da ɗan tuntuwa tun za a zo insha Allah abubuwan da kuka fara daidai Allah ya ba mu lafiyar ta wannan kuka kuskure Allah ba ta cikin sarki ya yabe mana muna ga ubangiji da sunayen ta kyawawa da suka fuskanta maka ba ga Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lafiya falan da suke mana wuya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun akwai wani bawan Allah da yake aiki da cikin ma'aikata an canza ma gurin aikin da muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya tsare imanin da lafiyarsa muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa da tsofin sa madaukaka wannan kasa ta mu Allah ya zo da ita lafiya talauci da tashi hankali da matsaloli da ake fama da shi Allah ta yayi mana kasashe da garuruwan da suke fama da tashi tashi hankula Allah ta tsayar musu haka masu hannu a cikin al'amuran na Allah kamar ganta mana muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure da ko a gaba Allah ka tallafa mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata akwai wato ashiru da yawa za su jira su wata ashiru talib kani ne a gurin yan biya da yawan tare da wanda Allah ya waratu a jiya Allah mata kudin sarki ya karɓi rayuwarsa sakamakon doguwar jinya da ya sha fama da ita amma abin da zai burge ka shi ne kyan mutum ne da shi hausawa duk mutanen unguwa da jibi suna yaban da cewa wato mutumin kirki ne mai taimako wato duk jinyar da cewa al'umma ya bautawa to ko shakka babu irin wannan ake bukata a cikin rayuwa kowane dan adam muna roƙo Allah madaukakin sarki wannan kyakkyawan mutum da aka masa Allah ya sa ya bi Allah ya yaje masa jinya da ya Allah ya sa ta zai maka fara abin da ya bari kuma Allah madaukakin sarki ya kula masa da yan uwansa da wato ƴaƴansa da iyalinsa Allah ya ba su hakuri Allahumma aminna fi awqanina wa aslih himmatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ذاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون ولا على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله